إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki mahalicin sammai da ƙasai yan uwana musulmi bayan sallama akan wannan mumbari wannan huɗuba tamu tana magana ne akan mutane musulmi da suka jiga cikin rudu suka rude kuma mutanen kala kala kala ne wanda wannan rudu da rudani ba inda zai kai su illa halaka da tabewa sun rudi kansu sun kuma yaudari kansu sun kuma cuci kansu fatanmu Allah kai ya samu cikinsu kuma ya ba su ikon gyarawa a yi haƙuri na farko ɗabaka-ɗabaka ce waɗanda za mu fara da su su ne malamai kamar yadda malamai suka faɗa ibn al-jauzi ya faɗa Allah ya masa rahama yayi bayanin sifar wasu daga cikin malamai saboda duk wanda ya shiga cikin wannan sana'a ta karantarwa Allah ya jarrabe shi ya zama almajiri mai karantar da almajirai to yana cikin hadari babba idan bai taka tsantsan ba akwai daɗi akwai lada amma akwai wahala da tashin hankali idan ba a gyara niyya ba yace tsabaqatul ulama matakin malamai ya ce su ne in an ce malami su ne waɗanda suka iya ilimi wannan rudaddun yake faɗa a cikinsu sun iya ilimin sun iya karatun amma ya ce wa tarakul amala bihi sai suka yin aiki da ilimin in dai bayani ne in dai fasahar zance ne in dai jan aya ne in dai fidda hukunci ne in dai sharhi ne in dai in dai in dai ne duk sun kware akan wannan yace amma masifar wa tarakul amala bihi yace zannan minhum annahum qad hafizu shari'a falahum inda Allah qadrun wa manzila saboda su suna zaton ai sun haddace shari'ar ma gaba ɗaya da ake bautawa Allah sun haddace ta da haka ilimin kawai haddace shari'ar kawai ya sa suna da matsayi da ɗaukaka a wajen Allah ko ba su yi aiki da abin da suke koya mutane ba kaga wannan rudu ne kaga wannan tashin hankali ne wallahi duk wanda ya karanta ya ce wa mutane su yi shi bai yi ba wallahi yana kona kanshi bai da bambanci da fitila da take haska mutane ita kuma jikinta zafi bai da bambanci da wuta da ita wuta ce take wutar cikinta ta haska mutane ko a gasa masara da ita ita kuma take kone kanta da kanta daga ƙarshe ta zama toka haka ibn al-qayyim ya faɗa yace da sun yi tunani sosai da sun sani cewa wato babu abin da aka fi damuwa da ilimi la yuradu min al-ilmi illa al-amal shi fa ilimi ba yawan sa aka damu da shi ba aiki mutum ya karanta kaɗan yayi aiki mai yawa shi ya fi so yace ka ka annahum yazdaduna yazdaduna hujjatan alayhi waɗannan malamai da suka ruɗe kamar suna ƙara wa kansu hujja ne cewa sun karanta kuma sun isa aiki daga cikinsu akwai waɗanda sun iya ilimi kuma sun yi aikin kaji wani tashi hankali sun yi ilimin sun kuma yi aikin sun yi ilimin sun yi aikin amma a fili ne suke aikin a zahiri ne suke aikin yace walam yuslihu as-sifatil batina al-mazmuma min alkibir wal hasad wal riya ga zahiri suna aiki amma akwai wasu kazanta a cikin zukatan dan adam ba su gyara su ba girman kai ya yi ilimin yana aiki da ilimin amma kuma akwai wani datti na cikin zuciya na bala'in girman kai ya za a yi mai ilimi mai aiki da ilimin addinin musulunci ya sufanta da girman kai wanda aka ce mai girman kai dan wuta ne to amma da yawa akwai waɗanda zaga Allah ya ba su ilimi ya abin amma zaka ba a tinkarar su saboda bala'in girman kansu jama'a ba fa ni na faɗa ba ibn al-jawzi ne faɗa ku yi haƙuri kuma wannan shine adalci mu almajirai ne mu fara yin bayani akan wannan harkar almajirta kaga sun yi ilimin kaga sun aiki in tarawih ka gan shi yana yi in azumin nafila ne yana yi amma yana da girman kai to me aka yi abu na biyu yace wal hasad da hasada bala'in hasada baya iya bacci in ya ga wani ya ci gaba kawai shi kullun shi shi ɗaya yake so a ji bai so ya ji ɗuriyar wani to kuma wannan masifar tana daga cikin masifar take halakar da malamai da yawa ciwon hasada sai an yi da gaske sai an dage da salatin annabi da kiyamun laili da tuba da yakan zuciya ibn al-qayyim yake ce ibn al-jawzi yake cewa na uku shine riya yin abu dan mutane su sani yin abu dan mutane su yaba dan nayi a burge idan nayi ba a san an yi ba in nayi ba a san ba- jama'a ba san nayi ba kamar ban yi ba a'a ba kai dan Allah ba ai Allah ya san kai yace to duk waɗanda suna cikin rudaddu yace walam yadru anna hadhihi shu'alun yace wallahi wani tushe ne na wuta da yake aiki a cikin zuciyar dan adam zai kona dukkan wani abin da ka sani na ilimi kaga riya kaga hassada kaga girman kai waɗannan abubuwa wuta ce da take kona duk alherin da Allah ya ba mutum na ilimi la ilaha illallah ya buga misali yace kamar mara lafiya ne yana da ciwo a cikin ciki bai kashe ciwon ciki ba sai zo yana kashe kurajen waje wanda kurajen wajen nan me ya fito da su cutar cikin ita ce ta sa gangan jikin yayi kurji sai aka bashi magani ya shafa dan kurjin kai ya fito amma na ciki ba yace to haka waɗannan malamai suke yace daga cikin malamai akwai waɗanda duk sun kubuta daga waɗannan gabaki ɗaya su kuma duk wannan bayanin da ake faɗa to su ba sa yi kaga za ka ɗauka su ne na ƙarshe ko to su ma akwai matsala yace su matsalar su lakinnahum fi khidmati hawa suna hidima ne wa san zuciyarsu san zuciya suke bi yace ga rubuta littafi akwai buga littafi nan da nan zai iya rubuta littafi ga magana yace amma wa muraduhum zikruhum bidhalika wa madhuhum wa kasratu atba'ihim yace dukkan komai suna yi har da ma ƙari da buga littafi har da ma ƙari da sharhi da bayani amma zuciyar ba ta da kyau menene manufar irin waɗannan mutane ya ce kawai hidima suke wa son zuciyarsu kawai abin da suke so a ambace su a ce ai wane ne ai wannan na wane ne ai wane yayi kaza ai wane shine malami ai ai sauran duk ba malamai bane ai wane shine mai ilimi wa kasratu atba'ihim da yawan mabiya yana yi ne dan ya samu mabiya yace wa hadhihi al-afat ko hadhihi al-afa min khabaya an-nufus la yaftinu la'a illa al-akyas min an-nas kun ga wannan laifin yace ba kowane gama garin mutane ne yake gane mai sifan nan ba yace masu basira masu hankali masu wayo masu ganewa su ne suke gane malami mai irin wannan sifar wanda yana yi ne dan mutane yana yi ne dan mabiya shi kawai abin da yake nema in dai an ambace shi bukatarsa ta biya wallahi lokacin da nake karanta waɗannan abubuwa na shiga damuwa wallahi sai kaga ta ina zaka kubuta almajirai ɗaliban ilimi masu ƙoƙarin su ƙone ba su ma tafasa ba ku bi a hankali wannan harkar billahi azimu in kai wasa sai ta zama dalilin shiga ka wuta mu bi sannu mu yi hankali kullum bawa na kwarai abinda ake so ya nemi yardar Allah in ka samu yardar Allah shine zai jawo maka mutanen su yarda da kai wallahi to kuskuren da muke sai mu fifita neman yardar wannan mutumin da bai da tabbas dan adam yau in yana son ka wallahi gobe sai ya zage ka kar ka bata kanka lokaci ha to waye ne fi kowa a wajenka cikin mutanenka ya'yanka ko to wallahi ɗanka akwai lokacin da zai je yana yi da kai matarka ko akwai lokacin da matarka za ta yi da kai to wallahi wanda zaka zauna ka ce da shi Allah ya ce annabi ya ce wata ran zai je ya ce baka iya ba wani ya fi ka iyawa ko kai dan son zuciya ne wani abu zai iya shiga tsakaninka da shi ya bai kace kata da ka mu dan Allah mu nemi yardar Allah idan muka samu yardar Allah mun gama komai to amma wannan maganar akwai daɗin faɗa a baka amma da wahalar aikatawa a aikace na gama da barin malamai sai ɗabaka ta biyu masu bautar Allah ɗabakatul ubbat su wannan akwai bauta to su kuma bari ka ji inda shaidan ya shigo musu yace daga cikin su akwai waɗanda sun iya bautin tabbatar da hauka wato bauta ga Allah tabaraka wa ta'ala tsabar yawan bautan da Allah da yake wa Allah sai ga cewa shi fa wani ne yanzu mu za a ga wa Allah dan mun fi sanin mun fi kowa sanin Allah mu za a gaya wa azumi mu za a gaya wa nafila mu za a gaya wa kaza wannan bautar da yake yi da Allah ya hore masa yana bautar sai kawai sai ta dora shi akan keken bera sai ga ya fi kowa ka ji shi kuma masifar da shedan ya zo mai sai shedan ya ce kai kai mai bauta Allah ne kai ne mai qur'ani kai ne mai kaza kai ne mai sallar dare kai ne mai ibada ai ka fi kowa to sai ya hau wannan bala'in wannan bala'in da ya hau kuma sai ya rika rushe abin da yake na bautar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hasbunallahu wa ni'mal wakeel wala hawla wala quwwata illa billah wallahi kada ka zo kana azumin litinin da alhamis ka ga dan uwanka da waya yi ka ji das a ranka cewa wai ka fi shi ka halaka na rantse maka da Allah wataƙila yana da wani matsayin a wajen Allah da ya fi naka ba ka sani ba Allah yakan yadda da dan adam da abubuwa da yawa ba sai da abu kofa ɗaya ba wani da alwalarsa Allah ya yarda da shi wani kadangare yake ba wa abinci Allah iya yarda da shi kadangare dan banza wanda ba macin sa ake yi ba amma saboda bawan Allah ne da wannan Allah iya yarda da shi wani kare ya shayar Allah ya bashi aljanna wani uwarsa kawai yake bi da nan Allah ya ce na maka alƙawarin aljanna sauran abubuwan duk da yafe maka ina ce na Allah ne ba shine mai yafewa ba to ya yafe masa ya bashi aljanna dan ya bi uwarsa kai ka je kana zagin saboda kana sallar da rashi baya yi ka sani ko sallar daren naka ba a karba in kai mai ilimi ne kana da karatu je kake ka karanta qur'ani ka haddace qur'ani to akwai wanda ya mutu ma bai taba yin sallah ba kuma ya shiga aljanna akwai wanda bai taba zuwa bayan annabi ya sallah ba kuma dan aljanna ne yanzu haka yana aljanna lamarin Allah ka daina shiga gonar Allah kada ka yadda dan zikirinka dan salatinka dan kaza ɗinka ya ce kaza a nan za ka gane haukar wasu daga cikin 'yan bid'a marasa hankali wai mutum ya ce wai yayi zikiri yayi zikiri wai yana jin shi fa abinda ma aka ce ai na zikiri ma ya makure Allah ya makure annabi la ilaha illallah wani fa cewa yayi wai bautar da yayi wai annabi bai yi ta saboda tsinan ne dan wuta mara albarka wai irin waɗannan mutanen su ne suke zuwa suke cewa wai wani baya son annabi wai yayi zikiri kaza yayi kaza in Allah bai sa shi aljanna ba sai yayi challenging ubangiji me yasa bai sa shi aljanna ba ka duba wannan magana ta banza magana ta ridda to wannan shine magana amfani magana ibn al-jauzi zaka zo kana tsabar bautan Allah zikirin salatin yawan sallah wani datti guda ɗaya rugurguje duk abin da kake ka ji su ya ce daga cikinsu masu bautan akwai tsabar mai da hankali akan nafila amma watsar da farilla kuma zai yi ta nafila azumin nafila azumin nafila amma kuma in nazo na farilla baya yi yayi ta nafila amma kuma da asuba ka zo ka rasa shi a masallaci kwana fa yana sallah dab da za a yi sallah asuba ya kwanta yana bacci an zo an yi as-salatu khairun minan nawmi kuma baya zuwa masallaci an yi magana kuma goshin sa baki kin ai kwana yake yana sallah to me amfanin sallar kan nafila haka ibnu jawzi yace taraku kaseeran min al-fara'id shughlan bin nawafil yace a cikin su fa akwai wanda tsabar yana botan a ido ana kallo wasi kawai yake zuwa ya aure shi a cikin sallar gaba ɗaya je kama sallar ma yana yi ma baya tunanin Allah a cikin sallar gashi dai a zahiri yana yi ya daga ya yi ya je ya dawo ya je amma zuciyar ba ta tare da Allah gaba ɗaya ya tafi kasuwa ya tafi gona ya je ɗauko motarsa ya yi kaza kaga a ido a zahiri kaga yana ibada ko zaka ce mai bauta ne to amma baya tare da Allah a cikin zuciyar malam ka san saboda gafala masifar yau da take damun mu yanzu zaka zo kai sallah asubahi raka'a biyu ne wallahi ana assalamu alaikum kana gama azkar sai ka kasa tuno wace sura maka karanta raka farko da ta biyu gafla gafla saboda muna yin sallar ba a cikin sallar muke ba gangan jikin ne kawai yake sallar zuciyar ba ta sallar ɗaya daga cikin magabata na kwarai ciwo ya kama shi da za a yanke masa wannan kafar ko urwa ko wani ya ce likita ba zan iya ka yanke min da raina ina gani ka zo ka gutsure min kafata ba zan iya ba a lokacin ba penkila ba analgesia ya ce da penkila na da analgesia na tana cikin sallata ta nafila ya ce in kana so ka mun wannan aikin ban sani ba to ka bari in na kama ina sallah da daddare ina ganawa da Allah lokacin da nake ganawa da Allah bana jin kowa bana ganin kowa na rantse maka da Allah kamar yadda aka ruwaito a cikin littafin tarihi likitan nan haka yazo mutumin nan ya kama ya kabbar sallah yana karatun Qur'ani yazo yana datsa kafan nan wallahi har ya gama datsa kafan nan kawai abin da aka sani ya suma ya faɗi sumamme da ya farka ba abin da ya tuno sai sallarsa ya zama mai gundulallayar kafa bai san an yanke kafar ba wai kana gane karatun bai san an yanke kafar ba saboda me saboda tsabar gani yake kamar gashi ga ubangiji yana magana da shi shine ai malaman fiqh suka ce innal musalli yunaji rabbahu mai sallah ganawa da ubangiji yake yi to wai irin wannan sallan fa ake so ni da kai mu yi haka muke yin ta to sai wani yawan nafilan sai mai da kansa shi wani ya fi kowa Allah ya san da kake sallar nafilan ya zuciyarka take rabkana mun rabkana mun kidima mun rude muna buƙatar fa mu dawo hanya yace daga cikin su akwai wanda yake yawaita tilawa alqur'ani tsabar karatun alqur'ani dare da rana karatun qur'ani dare da rana yace amma wala ya amalu bima yatlu baya aiki da abin da yake karantawa kwata-kwata to me aka yi yanzu in ka za ka ce wani akwai karatun qur'ani wani kullun sauka yake a'a wani sauka yake sauka ga akana ai wani duk lokaci sai ya sauka to amma matsalar in ka duba karatun qur'anin daban ayyukansa kuma da qur'anin daban ina so ku gane wani guda akwai wani rubutu da shi ibn james jauzi yayi madakhilu shaitan fi salihin ta ina shaidan yake shiga cikin bayan Allah salihai kana ibadar kai din bawan Allah salihi ne na kwarai din sai shaidan ya nemi ya cusa rabonsa a cikinka ga karatun Qur'ani amma ga ba aiki da abin da Qur'ani yake cewa yace wallahi akwai wanda yake azumi amma duk abin da azumi ya hana kar ayi kuma baya yi yana yi ga azumi a bakinsa amma duk wata barna da aka ce azumi ya hana yana yi ya ce kai akwai wanda yake fita ya je aikin hajji saboda tsabar ibada amma kuma in ka zo ka tambayi mu'amalarsa da mutane ya ci kudin wannan ya zalunci wannan fuf sai ya jance ya tafi hajji ya tafi aikin hajji da cutar mutane shekara baya fashin aikin hajji amma walam yakhruj min al-mazalim bai fita daga zaluntar mutane ba a kasuwa ya zalunci wani ya ci kudin wani ya kiye biya a gona ya zalunci wani a ofis ɗin gwamnati ya cuci wani amma fa baya fashin aikin hajji kaf baya lura wala yanzuru fi nafaqati abin da yake ci yace kai a cikin su akwai wanda yake zuwa ma kwata kwata yaje zauna kusa da Makka gaba ɗaya saboda tsabar gashi ga ɗakin Allah amma wallahi ya manta kuma alfarmar ɗakin Allah a'a ya tare kusa da ɗakin Allah amma kuma me ya manta alfarmar ɗakin Allah kamar yanzu ne mutum ya je umara ko aikin hajji ya je ya barna a can ga ka ga ka'aba kamar mutum ne mutanenka wai mutum wai sai ya biya wai budurwarsu sun tafi umra budurwa ya biya mata sun tafi umra bazawarsa ya biya mata sun tafi umra ko wata matar banza da yake mu'amala ya biya mata kudin aiki da hajji da umra ya bar matarsa ta sunna amma ya tafi da wance an ganshi da shi da ita da jakarta bai fa aure ta ba amma sun tafi umra ka duba wani ikon Allah sun tafi umra za su kama hotel ɗaya sun tafi umra tare suke dawafi sun tafi umra tare suke zuwa su ci abinci bai fa aure ta ba ka duba wani irin mutum yayi wanka ya ɗebo ruwan kashi ya zuba jikin shi daga cikin su akwai wanda zaka ga shi bai damu da dukiya ba baya zuwa neman kuɗi bai da irin mutuwan neman kuɗi amma kuma mayin neman mulki ne shi ma abin ɗin kuɗi amma kuma in an zo neman mulki da ƙarfi sai ya karba daga cikinsu akwai wanda yake ɗaukan hali ya takhallaku bi akhlaqil fuqara wannan jama'a ina magana ne akan masu bautar Allah zai yi shiga irin ta talakawa ya sa motsattun kaya irin na talakawa wulakancin sutura irin na talakawa amma kuma baya irin hali na bayin Allah talakawa masu bin Allah irin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka ce ƙoshi yake da duk abin shawa in ya zo ya buɗe wayarsa ba abin da baya kalla ka saka riga matacciya don a ce kai mai tsoron Allah ne ka yi ka ci abinci mai kyau ka ce kai mai zuhudu ne mai kin duniya ne amma kuma ka bude waya kana kallon tsiraicin mata kana jin kiɗa an zauna da kai kuma ana zagin mutane to me amfani wancan ibadan da kake kun gama dakili shaitan inda shaitan yake shiga cikin mutane ko yace daga cikin su suna da ɗabi'u daban-daban halaye yace kuma mutum ya kwana yana bacci shi mai gudun duniya ne shi mai kaza ne amma kuma kwana yake yana bacci baya tashi ko shafa'i da wuturi baya yi bai ma san me wajibin shari'a a kansa ba suna kwadaitar da mutane su yi ikhlasi irin waɗannan mutane amma wahum ghairu mukhlisin su ba su da ikhlasin suna bayyana wa mutane su masu kira ne zuwa ga Allah amma alhali wahum minhu faruna masu gudun Allah ne suna tsoratar da mutane a cewa aji tsoron Allah aji tsoron Allah amma su kuma ba sa jin tsoron Allah in sun tashi keta dokar Allah keta ta suke yi suna tunatar da mutane Allah amma su kuma sun manta Allah suna kwadaitarwa a yi riko da sunna tsanani akan abi sunna da duk wani karamin abu da wani abu zai nuna abi sunna in ma baka bi sunna ba sai ya kusa ya kafarta ka sunna sunna ai sunna ai sunna ibn wannan aljawzi yake cewa biddaqiqi wal jalil wa hum laha yace yace nabizun amma su a karan kansu sunnan sai ga kuma sun watsar da ita amma zai iya cin mutuncinka akan kabar wani abu na sunna zai iya nuna ma kamar kai baka da addini saboda ka bar wani abu ɗaya a cikin sunnonin annabi amma shi kuma idan an ɗora shi a sikeli ya watsar da sunnar gabaki ɗaya duk wata mummunan sifa kuma shi yana sifantuwa da ita yace kai wannan mutumi kamar bai taba jin fadin Allah ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba ba kamar bai taba karanta wannan ayar ba ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna ba kamar bai taba karanta wannan aya ba da Allah ke bayar labari akan Annabi Shu'aib wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhakum anhu ba waɗannan ayoyi ne guda uku da suke bayani a cikin alkur'ani hadarin mutum ya rinka ce mutane su yi abu ko ya nuna wa mutane a zahiri shi yana yin abu amma ya kewaye ya shiga ɗaki ya saba Allah na rantse muku da Allah wasu mutanen in an gaya muku abin da suke a cikin gidajensu da iyalansu wallahi tallahi ba za ka zauna ma ka saurare shi ba wanda wannan zalintar kai ne ka ce wa ƴaƴanka ka yi ƙarya kuma kai ƙarya kake yi wai yau fa yaro ƙarami sai ya ce babansa kai babanmu mugun makareci ne yaro wallahi malam matakka kana can kana wa'azi a daina zalunci matakka tana ce akwai azzalimi sama da kai kwanan ka nawa baka ba mu kudin cemane ba ka ce a mai da haƙƙi addul amanati ila ahliha ka yi sharhi ka jawo hadisi ka yi bayani ka yi bayani amma taron mutane in ya shiga aljihun ka baya fita me aka yi to kowane mutum da kake gani akwai inda shaidan yake shigansa mu yi wa kanmu ibnu abbas wani ne ya zo ya same shi wata rana ya ce da shi ni ina so in zama cikin masu umarni da kyakkyawa da hani akan mummuna ibn abbas ya ce kai zaka iya kun ji wannan kujerar da ake nada waya yau mutum ya zauna kawai mai da kansa malami duk duniya ba kasar da ake rena malanta irin najeriya wallahi kuma ku je ku bincika kowa da kowa kawai zama zai kafe kimara ya faɗi abin da ya ga dama ya zagi uban kowa kuma su Allah ya jarabi jama'ar mu su abin da suka ɗauka malami surutu wanda zai surutu shine malami kawai wanda zai tada kura ya hayaniya yayi abin da za a ɗauki hankali kawai wannan shine malami wani ne zo wajen ibnu abbas yace ina so in zama malami ina so in zama mai wazi ina so in zama mai da'awa ibnu abbas yace da shi zaka iya zaka iya zaka iya yace ina tsammanin zan kwatanta ya ce to ina ji maka tsoron kada waɗannan ayoyi guda uku su kunyata ka ya yi wa ladina amanu lima ta ƙulu na mala ta falo magana annabi sha'abu ya ce wa ma'uri da wani khalifa kuma ila ma'an hakum an ya ce wallahi mutane na ba ina so in ce ku daina abu ne kuma jin aikata ba in ji sha'abu wallahi ba ina kiran ku ne ku daina ni kuma zan jin aikata ba annabi sha'abu yake ga mutanen shi yace in nace muku ku yi abu to ina yi in nace muku ku bar abu to ina bari ibnu abbas yace zaka iya da fadin Allah a ta'muruna nasu bil birri wa tansawna anfusakum kuna umartar mutane da kyakkyawa ku kuna umartar mutane da nagarta amma kuna manta kawukanku kuna barin kawukanku kun hana barna kuna barna kun hana bin mata kuna bin mata mata sun san halinku kun iya wa'azi kun iya bayani amma kuma akwai matsalolin mata a tattare da kai ka nemi wanci ka taɓa wanci ka rungumi wanci ka hira da wanci musamman wannan masifa ta waya da ake da ita wallahi tallahi malam in kun ga sharrin da mata yau suke wa masu da'awa da karantarwa wallahi za ku zubar da hawaye wallahi yaudaran mace malam ka roki Allah raba ka da yaudaran mace malam mace za ta yi kwalliya ta ɗauko hoton da ba nata ba ta sa a difinta ta sa a hotonta ku ta hira da ita kamar ita ta saki jiki ka saki jiki tana turo maka maganganu da hotuna kana commenting kana suna screenshot wata rana kazam sai dai ka ji an yada shi a duniya malam yau in ana so a ci mutunci mai dawa ka san me ake sai a tura maka wata fajira sai a ce ta zo neman taimako dan Allah wannan ka taimaka min ga account nan baɗi na wallahi ba mu da abinci wallahi kaza sai ka tura mata kuɗi kar wani ya kuskure tura kuɗi directly zuwa account ɗin wata mace da bai santa ba an yi wasu sun rubuta ɗan uwana almajirai da ku nake wallahi masu wa'azi ku biya hankali malaman islamiyya malaman matan aure malamai masu shahara a social media mata suna bin ku mu biya hankali kada a mana gadar zare mu zo mu barar da abin da muke koyar da mutane a zo a ce ƙarya muke idan ka ɗauki kuɗin nan ka bayar wata ran kawai sai a shirya ma sai a zo a ce ai wane wance ai ta ce ai wane yana neman ta me dalilin ki gasha kuɗi yake tura mun ta account ɗina ya za ka warware kanka sai dai a gaban ka gaban yan sanda kana wallahi tallahi yalla bai na rantse da Allah taimako ta zo nema waje na taimako ka tura ka ciri kash ka bayar akai mata ko sayi abincin ka bayar akai mata ko ka sa wani almajirin ka ba kai ba ba lada kake nema ba abubuwa sun canja ba to sai masu kuɗi kuma masu kuɗi kada ku arbabula mu'ad wadanda Allah ba wa masu dukiya Allah ka azurta mu da halal ka raba mu da haram malam yake cewa daga cikin su akwai masu bala'in kwadayin gina masallaci kaga dai aikin Allah ake so aiko da kuɗi to shi ya aikin Allah ya gina masallaci ya gina makaranta ya yi rijiya ya yi gidan marayu amma ya ce a rubuta sunansa a jiki bari ku ji larabcin ba ni na faɗa ba faminhum qaumun yahrisuna ala bina'il masajid wal madarisi wa yaktubuna asma'ahum alaiha li takhlid dhikrihim saboda saboda su bar remembrance a rinka tunawa da su kar a manta da su shi yayi ne dan sunansa ya shahara kayi masallaci Allah sa albarka an yi sallah an yi ibada kayi makaranta Allah ya albarka an yi karatu an yi haddace Qur'ani ka rubuta sunanka ba fa in mutum ya mutu yayi nagarta a sa sunansa a makaranta ko wani ma'aikata ba shi ake nufi ba ya cire kuɗin sa ya gina kuma ya ce a sa sunansa a jiki saboda kar a manta da sunansa sai malam yake cewa wa man arada wajhallahi lam yubali bi dhikril khalqi duk wanda yake nufin Allah bai damu da wai Allah wai mutane su tuna da shi ko su ambace shi ba bai damu ba ba kai dan Allah ba shikenan Allah ya tuna da kai yace wannan malamai yace sun sun fada cikin masifu kamar haka na farko dai wasu sun nemi dukiyar ma ta hanyar zalunci sun nemi dukiyar ta hanyar shubha da rashawa da dukkan hanyoyin da Allah ya hana a nemi kuɗi suka tara kuɗin wai sai suke yi wa Allah wayo da suka tara kuɗi ta hanyar haram sai kuma suka zo suna gina makarantu sai ka da ana cewa wani ya makaranta wani ya masallaci ku kula fa karatu muke jama'a mutum ne kowa ya san hanyar neman kuɗinsa hanyar haram ne ya tara kuɗinsa amma sai ya zo ya tafka masallaci a ta nunawa ana nunawa a duniya gashi can a gidan barna yana samun kuɗi gashi nan kuma an nuna shi yana gina masallaci gashi yana tara kuɗin barna ana masa kari gashi nan kuma ya tara talakawa yana ba su gashi nan ya gina islamiyya gashi can kuma yana ta'adi wannan kuɗin da ya tara ya tara su ta hanyar haram tara kuɗi kai ta hanyar haram yana sabbaba fushin Allah kan dan adam to wai dabarar da suke kamar yadda ibnu jauzi ya ce wai suna yin wannan ne wai don su ɗauka cewa wannan laifin da suka yi wannan ginin masallaci ko makaranta da suka yi wai zai danne wannan laifin a gurin Allah ya ce kalla kalla amma jahili wanda bai je makaranta ba wanda bai je gurin malamai ba in ya gani sai ya manta da laifin da wani yake yi ba ga shi nan muna gani a fili ba ba ga shi nan aikace ba ku je ku karanta in ba ku karanta ba ku je ku binciki maganganun malamai idan ba ku duba ba mutum ya yi barna ya tara kuɗin barna ya zo ya shiga cikin mutanen alheri ya musu abin alheri maimakon a yi masa nasiha ya daina neman kuɗi ta wannan hanyar ya dawo kan hanyar halal sai a ci gaba da cewa ai in dai harka ta wani neman Allah ya ciyar da shi gaba ya ci gaba da tara barna ya ce akwai irin wannan ya ce na biyu kuma ya nuna bi an fashe mul ikhlas wasu ma suna ganin kamar sun yi kokari ne sun yi dan Allah ne to amma kun manta ta ina ku neman kuɗin ka je ka saci kuɗin gwamnati ka tafi aikin hajji ka saci kuɗin gwamnati ka biya wa mutane ɗari makaryacin banza makaryacin wofi a zalimi cewa kai ka saci kudin mutane ka biya kudin hajji da umara wa ya gaya maka a lokacin aikin hajji da umara shine hakkin da zaka sauke mutane ya biya musu don su je su musu addu'a ya biya musu don su ce shi wane ne kuma ya biya musu don su ce kaza amma kudin nawa ne kudin ku ne ya dawo muku da shi duka irin waɗannan duk malamai sun yi bayani yace yawanci sun fi yin abin da za a ambata irin waɗannan masu kuɗin Allah ya jarabe su duk abin da ba za a ambace su ba ba za su yi ba yace walau kullifa ahadun minhum an yunfika dinaran ala miskinin lam tasma nafsu bidalik da za a ce ga wani miskini nan gidansa ya rushe gidan masa ga wani miskini nan bai da abinci wa shi ga wata mata tana naƙuda asibiti ce maka inda ba za a san yayi ba wallahi ba zai bayar ba amma duk abin da za a yi a yada a duniya to wannan shi ya fi so inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai masu yin sadaka amma in sun zo yin sadaka a wurin taro suke sadakar su kaga shi mai kuɗi ne ko ba an ce ai sadaka ba to yayi amma da yazo ba da sadaka sai da ya samu taro fil mahafil wajen biki kuma in yazo bayarwa baya ba da dukiyarsa sai ga wanda ya tabbatar in ya bashi zai yada a duniya ya bayar zai bayar ba wai ba zai bayar ba yana da kuɗi eh Allah ya ce a bayar eh Allah ya ce a bayar zan bayar eh zan bayar amma in na tashi bayarwa sai na nemi waye in na bashi na san ba zai shiru ba sai ya faɗa duk Allah yana kallon ku yace daga cikin su akwai mai yawaita aikin haji wa minhum man yukthiru al-hajj wa rubbama taraka jiranahu jiya'an ga zuwa aikin haji ga zuwa umra akwai shekara fa sai mutum ya je umra sau 8 sau 7 sau 20 ma a shekara ɗaya amma wallahi makocin gidansa yana kwana da yunwa dan girman Allah da wannan umarar da zai rinka zuwa dan girman Allah da wannan hajjin da zai rinka zuwa akai akai makocinsa yana mutuwa da yunwa ƴaƴan makocinsa ba sa iya zuwa makaranta iyalin makocinsa aure ya mutu saboda gidan haya babu dan Allah wanne yafi muhimmanci to amma masu kuɗin mu ba a gaya musu in dai mutum ya tara kuɗi abin da ya ga dama zai da kuɗinsa zai yi ta zuwa umra kam direba ne passport ɗinsa kullum da biza yana da bizar shangai yana da bizar ingila yana da bizar kaza a yi haƙuri fa ku yi haƙuri ku yi haƙuri don allah wallahi ni ma karanta wani a yi haƙuri to amma talakansa kanwar uwarsa tana cikin yunwa kanin ubansa ciwon suga zai kashe shi ya makance saboda kaza danginsa suna cikin talauci ba mai rabarsa daga shi sai shi zai iya yawo a duniya ya kashe naira miliyan dubu amma masallacin unguwarsu da janareto injin dan dubu goma sha biyar din nan a shi ake tayarwa juma'a ba za a yi ta ba sai an nemi taimakon mai da za a yi hudu juma'a amma fa yana yawo a duniya kamar tsuntsu daga cikin su akwai masu tara dukiya su tara ta amma fa suna bala'in rowar cire dukiyar su kam akwai kokarin tarawa jama'a ina magana ne akan masu kuɗi fa kana manta masu kuɗi masu hali daga cikin su kai hakuri inda kai a ciki akwai ƙoƙarin tara kuɗin amma kuma suna ruwar fitar da shi to ka sa abin da suke yi sai su shagalta da ibada ga kuɗi ga azumin nafila ga kuɗi ga sallar dare ga kuɗi ga kaza ga kuɗi ga duk abin da za a yi na da'awa da shi yake ka ai alhaji wani alhamdulillah ai wallahi da shi yake wallahi da shi muke buɗe bakin magariba a masallaci wallahi tallahi kaza amma mugun marwaci ne bai zai iya cire kwabo ya bayar ba akwai su ko babu su barin faɗi larabcin ku ji wa minhum qaumun yajma'una al-mala wa yabkhiluna bi ikhrajihi thumma yastadiluna bil ibadati al-badaniyya allati la tahtaju ila nafaqatin kas-siyami was-salati wa la yadruna anna jihad an-nafs fil bukhli al-muhlik awla yace ba su sani ba jihadin nafs ka yaƙi zuciyarka ka hana ta rowa shi ya- ka bayar da wannan shi ne ya fi maka alkhairi akan ka je kana yi wa mutane wayo ga kuɗin fa yana da su yana da bala'in tara su duk hanyoyin tara kuɗi akwai amma wallahi da shi za zo ana neman taimako to alhaji ina naka ya shiga cikin ku ya saje ya muku wayo mu kuma ustazai duk wanda ya lazumci sallah da zikiri da zuwa sahun gaba zance ya kare ko da bai bada koko ba wallahi sai ka bayar akwai abubuwan da yawa kuma lokacin babu sai dai mai haƙuri suna nan da yawa ɗabaƙoƙi da yawa amma sai dai mai haƙuri sai wani haɗuwa insha Allah huɗubar juma'a ce ba za mu tsawaita ba abin da na faɗa ne daidai Allah shi ba mu lada wanda na yi na kuskure ko tusun a harshe Allah ya fi mana na yi bayani akan malamai sai na ga bai kamata ban yi bayani akan masu kuɗi ba dan za a tashi an sha da malamai to kaga an yi balance kenan ko ba ka bane wa qumu ila salatikum yarhamukumullah